ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna ashirin da uku ga wata na jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa ashirin da biyar ɗin watan sha ɗaya miladiya na dubu biyu da ashirin da hudu darasi na takwas a cikin littafi na tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran tsabtace zuciya da gabbai game da tsatsa ko datti na abin da ya shahi shirka da kafirci ga Allah subhanahu wata'ala wanda su ne mafi hatsarin abin da zai iya riskan bawa a ce yau ga mutum kuma lasiya ma da sunan musulunci yana aikata wasu ayyukan da shirka ne ga Allah ko kuma kafirci ne ga Allah wannan ba karamin hatsari bane ba ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa wasu daga cikin bayi za su je gobe kiyama su tsaya suna tsammahanin cewa sun aikata wasu ayyuka na kirki wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali sai ya bayyana a gare su wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba sa zato ba sa tsammahani sai ya bayyana a gare su a gaban Allah subhanahu wataala don haka ashe duk abin da ke bauta ne ga Allah subhanahu wataala yana bukatar taka tsantsan yani abin da za ka yi nan shin addinin ya yarda ko kuma addinin bai yarda ka biya yuɗin mutane wannan duka wani abu ne wanda yake zillun za'il wani inuwa ne mai gushewa kuma sannan kamar yadda ka san tarin abin da ya shahi a me ake kira shi da suna hayaki ne wanda iska ɗaya an ta kaɗa sai ka ga ta kwaren ya sha zaman ta babu komai da haka kar ya ruɗe ka yawan mutane yawan kaza da sauransu malam yana mana magana akan abin da ya shahi tauhidul uluhiyya kaɗaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin aikin da bawa zai aikata wanda wannan ya shayu zuwa ga malam ya fara ambata mana nawaqidul islam abin da yake sa musuluncin mutum ya warware ashe mutum zai iya shiga musulunci idan bai yi hankali ba a dalilin wasu ayyuka da ya aikata musulunci shi yana iya warwarewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wanda wannan kuma mafi girman hanyar da yake wajibi akan mutum ya ɗauka shine ka karanci abin da yake sharri ne dan ka nisance shi saboda kar ka afka cikin abin da yake sharri ne a satin da ya gabata mun karanta al-awwal ay an-naqidul awwal abu na farko da yake ruguje imanin mutum ya zamanto an zo an yi imani amma kuma imanin ya zamanto ya warware shine shirka ga Allah subhanahu wataala sanya wa Allah abokin tarayya sanya wa Allah kishiya sanya wa Allah tsara ko aboki ko cewa Allah yana yi wane ma yana yi kuna makamancin wannan Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar inna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sannan kuma inna shirka la zulmun azim shirka ita ce mafi girman zalunci da dan adam zai aikata a ban kasa da haka mutun ya nisanci shirka ga Allah subhanahu wataala idan ka ce shirka shine sanya wa Allah subhanahu wataala abokin tarayya a cikin abin da an san Allah kadai ake ma sai kai shi Allah da wani to niyyar ka ta rage ta lalace malici annaqidu sani matashiyar karatu abu na biyu daga cikin abin da yake warware musuluncin mutum man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an duk mutumin da ya sanya tsakanin shi da ubangiji wasa'ita wasu tsani kace ai kai dauda gare ka bakka iya zuwa zuwa ga Allah kai tsaye dole sai ka biyo ta malam wani to fashi kuma sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga wannan sanya wasa'id din nan tsanin nan yad'uhum wanda su kake roƙa su kuma su roƙi Allah wa yas'aluhum shafa'a in ma ka tashi neman ceto to a wajen su kake neman ceto ba wajen Allah subhanahu wata'ala ba saboda kana ga kai bakka da daraja ko kimar da zaka iya fuskantar ubangiji kai tsaye sai ka ce ai dole a sa su malam wani su zama to su ne wasiɗa to wannan wasiɗan wajen ka roƙi Allah sai ka roƙi wani da sunan cewa shi iya da kusanci a wajen Allah wannan shine abin da Allah subhanahu wataala baya so shi yasa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an lokacin da bayina suka tambaye ka game da ni Allah ce faɗi musu cewa ina kusa ina jin su duk wanda zai kira ya kira Allah kai tsaye babu zancen biye biye to kaga wasa'ida tsani tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala a wannan ƙasar tamu wani lokaci an sanya wani malami a ranar wata alhamishi yana karatu bayan sallar isha'i da sunan faɗakarwa na addinin musulunci yake faɗin cewa karama daga cikin karaman da wani waliyi yake da yana tahiya a saman ruwa da shi da almajirin shi sai shi malamin sai ɗora almajirin akan can ka riƙa kama sunana ni ni kuma zan kama sunan Allah wai ma'ana kenan da ni da kai akwai bambanci ni in na kira Allah kai baka da ikon da za ka kira Allah sai dai kai kuma ka kiraye ni kuma in kiraye Allah yace suna tayya a cikin ruwa ba su da matsalan komi kawai jirgi sai fara tangal tangal kawai da ya juya sai ga wannan almajirin nashi tun ya nutse sai ce to wanda ya aka haka sai ce a ai shedan ya zo ya ce mini wai ni ma dan mi zan rika kiran ka ni ma in kiraye Allah mana da na kiraye Allah kuma sai na fada ka duba ka ga yanzu wannan magana ce da mutum musulmi zai yi kuskure ne wasa'iqa kenan ya ɗauki a matsayin cewa shi wannan na ƙasa muridin bai da ikon da zai iya kiran Allah kai tsaye sai dai shi ya kira malami shi kuma malami ya kira Allah sannan muna wa Allah subhanahu wataala me aiwa kira kiraye ka ba a dirme a cikin ruwa ba amma an kira Allah kuma an dirme a cikin ruwa da haka wajibi ne mutum musulmi ya san wannan kaga kana gani kamar wata fuska ce ta addini alhali kafirci ne karara maimakon ka kira Allah kana kiran wani ko za ka faɗi ka kama sunan wani maimakon ka kama sunan Allah Allah kiyaye da ka sanya wasiɗa tsani tsakanin bawa da da ubangiji ka rika sanya wasu a matsayin tsani har ka ji mutum yana maganar cewa a ai yanda in ka tashi misali kana son ganin shugaban kasa ba za ka iya zuwa gare shi kai tsaye ba dole sai ka biyo protocol kaza protocol kaza protocol kaza to haka zuwa wajen Allah ma Allah subhanahu wataala ba haka yake ba walillahi almasalul a'la ubangiji subhanahu wataala daban halitta daban eh duk wani mai mulkin da zai mulki a yanzu da yake da Allah ba dai bane ba shi bai san abin da zai cutar da shi dole ya an kawo kabilan shi an duba an yi dirasa an yi etidiyar abin ya kamata bai kamata ba wane ne wane ne wane ne amma ubangiji ba kabila ke bukata kai tsaye ne kawai saboda alima ba kana wa masa ya kuru wa malam ya kullau kana kai ya kuru Allah ya san abin da ya kasantu da abin da zai kasantu da abin da kuma ake ciki da abin da ma bai faru ba inda zai faru ubangiji ya sanya zai faru kuma Allah ya da cikakken sani akan shi kuma da izinin shi ne zai faru to me yana bukatar cewa dole sai an biyu kaza an biyu kaza an biyu kaza kawai bayi a hada su da Allah in ka tashi roki Allah babu zancen ka roki wani shi kuma ya roki Allah a wannan wasa'id din su ne abin da Allah subhanahu wataala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya yake su a ina za mu ga za mu ga haka lokacin da mazalla ya zo mutanen garin makami suke suna kiran su kubal ko sulata su uzza amma sun yarda Allah fa amma suna ce a ai waɗannan su ne wasa'ida tsakaninmu da mu da Allah ma na da'uhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa so muke su kusantar da mu zuwa ga Allah mazalla sallallahu alaihi wasallam yi ta bugawa da su akan wannan cewa wannan shine abin da Allah baya so yanzu ya kuma komo da huskan musulunci hallo a zo a dasa wani mutum da sunan malami ko kaza da sunan cewa ai dole sai an biyo ta kanshi wani ya ma nuna maka cewa idan baka bi malam wani ba hallakakke ne kai karshe alhali malam wani na ai ba annabi bane Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan baka bi shi ba to ka buga gehe kuma sannan ba abin da zai hana ka shiga gidan wuta amma duk wanda ba manzon Allah ba to bi shi da zaka yi ka bi ido a ido a bude in yayi daidai da abin da manzon Allah ya ce a tahi idan ya kuskure to ya shi kadai in ka iya jayo shi kai ma jayo shi kamar nasiha ce abin nan kaza ya saba wa karantarwar annabin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum musulmi ya waye a bangaren da ya shafi addini kar da wani ya zo ya rika wasan kura da kai da sunan addini bauta kake ga Allah ubangiji zai baka lada duk wani abin da kake ga ana ta ka abu kaza saboda kara abu kaza haka aka saba abu kaza wane ne idan kai a dalilin kara ko an saba wa zai baka lada babu kana bata ma kanka lokaci ne da haka duk wata wasiɗa da mutum zai sanya tsakanin shi da Allah ubangiji subhanahu wataala yana kyamun wannan abu sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kawai ka ga ya ake roƙon Allah ya ya kamata ka bauta Allah wannan shine abin da ke dole a kanka amma abin da ya shahi cewa a biyo ta wani a biyo ta wani a biyo ta wani an zo an dasa wasu mutane ana ga cewa duk wanda zai je zuwa ga Allah sai ya kai zuwa ga waɗannan mutane in ba haka ba to ba yanda za a samu ya samu ya samu kusancin Allah wannan kuskure ne ko ba daidai bane ba an yi ta bautawa Allah kafin waɗannan mutane su zo duniya ko ba ka ba yanzu haka ne shike da kawai bayan ka zo kai sai ka dasa kanka wai duk wanda bai bi ka ba ba zai tsira ba in juwa kai da ba annabin Allah ba da ka wajibi ne mutum ya sanya tsanin da zaka sanya tsakaninka da ubangiji tsanin da addini ya yarda ne wanda addini bai yarda ba kanka lahiya wa yas'aluhum shafa'a haka iya daga cikin abin da yake warware musuluncin mutum ka rika roƙon wani ya cece ka ka rika ya wani ka cece mu su wani ku cece mu ko malamin ne ko ma wane ne kai ko mala'ika za ka kiraya a wannan majalin a wannan bigirin shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ceto da waɗanda za su yi ceto akwai ceto kuma akwai wanda za su yi ceto amma faɗin ba sunanka bai zo a cikin hadisi ba yadda za ka ƙanƙar haƙuri ka ce za ka yi ceto mazala salasala zai yi ceto tabbas bal a cikin ceton ma a shafa'atul kubra babban ceton wanzan Allah sallallahu alaihi zai yi shi ayi alfasul baina bainal ibad a zo a tantance tsakanin bayi ayi hisabi daga wanzan Allah zai ceto tabbas sallallahu alaihi wasallam da ka an ka tashi sai ka ce ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceta wannan lahiya ne wa ka roƙa Allah amma idan da zaka zo ka ce ya ya rasulullahi ka cece ni shirka ga Allah saboda babu wanda yake da iko wannan sai Allah me yasa Allah ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man illa bi iznihi sai da iznin Allah babu wanda ya isa ya ceto sai da iznin wa Allah in ka tashi roƙon a cece ka roƙi Allah subhanahu wataala ya sanya ka cikin ceton masu ceto Allah ya sanya ka cikin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wa ka roƙa Allah sai ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a ai ceto ka to kam in shi gaba daya Allah ne amma wani yanzu sa wani malami gaba ya ce ai malam wani shi zai cece mu kuma har anan ya rika ba mutane garantin cewa zai cece su wannan ganganci ne da rashin sanin addinin Allah wa yas'aluhum shafa'ata wa yatawakkalu alaihim ya dogara a gare su kaga abin ya ma wuce a ce ma wani an cece ka a shi wancan da yace wa man yuhibbuni wa man yarani yake cewa fi jannatil firdausi bila buhutani da wanda ya so ni da wanda ya ganni wani wani shehu yake wadi yace ai wannan babu makawa aljanna ma firdaus da zai shiga ya hadi mishi haka a ina ad suke da Allah wani dalili na addini yake nuni da kan wannan babu babu wani dalili a ina Allah yace ga wani dan wani duk wanda ya ganka to mutane sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai da yawan aka hukunta ƴan wuta ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai tare suka rayu da manzo Allah amma ya hukunta shi dan wuta ne bal hasali ma shi ne hamilu liwa an-nifaq shi zai dauki tutar munafici a gobe kiyama duk wani munafiki bayan shi zai biyo amma ya mu'ayyashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma rayu tare da shi to idan ba a ce ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da haka kawo wani yazo da saka shi yace ai kawo duk wanda ya gani wannan rashin wannan wasa ne da addinin Allah sannan kuma da watsi da manhohi na addinin musulunci gaba daya kawai ku koma ƙuriya ƙuriya ɗan duniya ku duniyan ku kawo ne yace ai zunubin ma diya ya hibu ko kuma ya baka wani wuri ya ce in ka karanta shi kai yanzu zunubi sai dai kai ka biyo biyo bashin lada ba magana kana da wani zunubi ba kuma akwai shi yawa yanzu za mu zo nan akan magana magana salati salatul fati da ake karanta wani muri da yake bada labarin wai za su sura cikin tahiya suka tsaya karkashin wata inuwa suka yi sai karanta salatul fati kafa guda yanzu dai karanta kafa guda sai suka tafi garin da za su tafi suka je suka gama harkokin su shi watanni ne wane ne sun kama hanya ko suna dawowa da suka zo daidai wannan itaciyar cikin daji suka ƙara zama su huta zai sake karanta wannan salatul fatih wai a nan wani mala'ika sai bayyana ya ce mashi in kana ma Allah karwa mana asiri waccan ba da ka faɗi har yanzu ladan da muke rubuta mu kare ba yanzu in ka sake faɗi wannan kuma ya zamu yi yanzu wannan addinin Allah ne kaga idan aka karantar da kyau da nawa mizana ka banna shiwa Allah ce inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim zuciya dama abin da ya shahi sabon Allah shi da abin da take so shi yasa Allah yake cewa duk wanda ya saba ma son zuciyar shi to wannan mutum gidan aljanna ne wanda ya biye ma zuciyar shi gidan wuta yi saboda zuciya tana umurtan ka akan aikin banza ne kowane lokaci sai aka ce maka ga wani salati in ka kafa in ka karanta shi kai za ka biyo bashin lada ma ba magana bal akwai ma irin abubuwan da aka wurin da aka baka sai a ce maka sai kana dan tabawa da sabon Allah saboda abin ya dan rage kai in bakka sabon Allah wai wai shi wuridin fa shi wuridin lada yake ci kenan dole ya kana dan taba sabon Allah saboda a rika kankare maka su wannan kaga banna ne Allah kiyaye ash-shafa'ata wa yatawakkalu alaihim mutum ya dogara ga wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba ka roƙe shi ceto ka sanya shi tsani tsakaninka da Allah wannan aikin aikata shi kufrun kafirci ne ijma'an tare da ijma'in malaman duniya kaf karkashin qur'ani da hadisi babu wani shakka akan haka saboda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane kaga waɗannan irin sulata lata wani mutumin kirki ne ya mutu suka ce ya littu hujjaji sawiqa yana dama gumba yana baiwa waɗanda suka zo aikin hajji yana ba su suna sha bakin Allah ko duyufur rahman da ya mutu sai ga wannan mutum ai mutumin kirki ne sai aka gumke shi ka duba irin aika wanda manzo sallallahu alaihi wasallam aliyu cewa ya je waje kaza duk wani kabari da ya gani an daga shi a dalilin girmamawa an mushi wani abu na musamman ya daidaita shi da sauran kabarurrukan gaba ki daya saboda kar a bauta ma wani Allah ko a dauki haƙƙin Allah a baiwa wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba to amma sai a zo yanzu da sunan musulunci ana waɗannan abubuwa aka yi magana ce ai ba haka nan bane alhali babu dalili wanda yake nuni akan waɗannan abubuwa naka mutum ya hankali da imanin shi manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin cewa za a zo wani lokaci za a samu du'atun ala abwabi jahannam mutane ne masu kira suna ƙara amma wuta jahannam zai kai ka sak ya nuna maka kawai ka yarda da shi ba ba ruwan shi da aya ba ruwan shi da hadisi eh zama na faɗi maka darajar shi da darajar gidansu da su mutane ne na daban al'amarin su na daban ne a cikin mutane da sauransu al-naqidu salis abu na uku daga cikin abubuwan da suke warware musulunci man lam yukaffir al-mushrikina wanda bai kafirtar da mushrikai ba mutane suna shirka karara ka kafirtar da su kake ga kamar wani tsaurin hali ne ana samun irin wannan tunani a cikin mutane ya tabbata wannan mutumin yana shirka ya kafirta man lam yukaffir al-mushrikin aw yashukku fi kufrihim aw mazhabihim ko kuma kai shakka akan kafircin su alhali gashi nan kafirci ne bai na karara ko kuma mazhaban da suke ta yi akan hanyar su da suke ta yi akai na kafirci kana shakka kana kokonto kana inda inda malici wannan shi ma kafara ya kafirta saboda ya nuna cewa kenan kafircin da Allah subhanahu wataala ya dora akan wasu ayani ga wani mutum ya kafirta a nassun qur'ani wa kafirta shi Allah kafirta shi sai kai ka nuna cewa a'a wannan hawa akwai ɗan jan kafa a kai to kai ma ka kafarta saboda ne saboda ka kyamaci hukuncin da Allah yi shi wa addini biyu ne za ka yi ba wani magana a bari mu zauna mu gani wato abu ka zanna ya dora shi a hankalin mu ba wannan ake bukata ba kawai bi za ku ittabi'u ku bi kar ku kirkiri ko ne da haka abin da ya shahi kafirci da abin da kafir dole ka yarda cewa kafiri ne duniya da ake ciki a yau ta nuna cewa ana so a zauna lahiya da kowa da kowa ko har aka wallafa wani littafi addinai guda uku addinai guda uku wanda suka zo daga sama eh addinin yahudanci addinin nasaranci addinin kuma musulunci duka addiyan ne samawiyya sai yake so a nuna taqarubul adiyan babu laifi wannan shi wannan shi addini shi daga sama yake shi wannan shi daga sama yake daga wajen Allah yake kai ma naka musulunci daga wajen Allah yake da ka dami za ku kyamace juna a dole ka kyamace shi duk mutumin da yake ba musulmi ba kafiri ne duk wanda ba musulmi ba kafiri ne babu shakka akan wannan ko miskala zarrati mutumin da zai ce annabi isa Allah ne kafiri ne wanda zai ce maryamu Allah ce kafiri ne wanda zai ce annabi isa da da da maryamu da ubangiji salisu salasa kahuri ne babu shakka akan wanda ce uzairu allah ne kahuri ne dole ka kafirta wanda addini ya kafirta shi idan ka nuna rashin yardanka to kai ma ka bi sawun su saboda ka ta allah kuma allah ya hukunci ka nuna baka yarda babu zancen wanzuwa a cikin musulunci ba ni za ka wanzu a cikin musulunci allah ya yi hukunci ka tada to da haka mutum ya hankali duk yanda babu laifi ku zauna da mutumin da ba musulmi ba ku yi mu'amala irin na rayuwa amma harka da ya sha addini kawai kafiri ne wannan babu shakka akan wannan kafiri ne Allah ya kafarta shi laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha Allah ya kafartar da su sannan kuma mafi girman kalma ita ce a ce Allah iya da da mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd ai babu wani babu wani abun bauta tare da ubangiji subhanahu wataala inda ce akwai wani Allah ba Allah ba ai da kowa ya jana shi an yi aware kowa ya gwada karhin da yake da babu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata Allah ce yusammai da kasai da kake gani inda akwai wani ubangiji a tare da banda Allah da sun lalace amma ka duba gani komin a cikin tsari tsari kuma wanda yake cike da tsanaki haka abin yake tafiya gudanar rana gudanar wata gudanar kwanaki gudanar satuttuka gudanar wane ne dare ya zo wuni ya zo sanyi ya zo zafi ya zo damuna ta zo haka komai yana zauwa a cikin dukka a cikin tsanaki wanda ya kai makura to haka wajibi ne duk abin da Allah ya wanda Allah kafirtar da shi dole ka yarda ka hudu amma ce ga wani tare da Allah walam takul lahu sahiba Allah bai da mata sannan kuma ubangiji lam yalid wa lam yulad bai aifa ba aike shi ba mu ne muke bukata zuwa ga da saboda kana ga kaza kana da kaza kana da kaza da sauransu da dukkan wasu abubuwa suke tawaya ne ubangiji ya ya tsarkaka daga dukkan wata sifa ta na ƙasa ko kuma tawaya maganar wani mata maganar wani da maganar wannan tawaya ce Allah ya tsarkaka daga waɗannan abubuwa to haka ubangiji subhanahu wataala idan ya kafirtar da mutum dole ka kafirtar da shi in ba kafirtar da shi ba kai ba ka kafirta shine annaqidu salis haka mutum dole hankali kar ka je ka tsatsagi bariki ka sha kai koshi ka daga cewa ai ya kamata a dan sassafta bai kamata a rika a kalli wani a ce bai kahuri ba shi ma kallon da yake maka kallon kahuri ne ke maka a cikin tsarin addinin shi eh akwai wani wani wani ake shi da suna wata wani wata munazara da aka yi tsakanin wani ustazu doktor Ibrahim Ibrahim al-Khuli Allah mishi rahama dan kasar Misra ya rasu ba ba jima da wata wata arniya ita wannan ita ba ta ma san ba ita ma mece ce irin irin wannan ɗan kasashen Laraba da ta tahi can Ingila a can take take musu irin aikace aikacen da suke so na kore addinai da raga-raga da musulunci shi zai ce ai musulunci ya raba ya raba duniya gida biyu muslim wa ghairu muslim da musulmi da wanda ba musulmi ba yace to addinin kristanci gida nawa ya raba duniya ko kai krista ne ko ba krista bane ba addinin yahudancewa ko kai ba yahudi ne ko kuma kai ba ba yahudi bane to haka ko kai musulmi ko kuma kai ba musulmi ba haka nan ne to abin da ya shahi kafirtawa abu ne wanda kuma yana da hatsari wajibi ne akan mutum musulmi kar ya kafirtar da wanda addini bai kafirtar da shi kuma saboda annabi mazalla ya jan kunnen cewa wanda kace kafiri ne sai kalmar da ka sakin nan sai ta tai kanshi babu kafirci tare da shi to kanka za ta komo tamam mutumin da yake ba musulunci yake me kafiri ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu sanan kuma a gobe kiyama ya cikin wa ya cikin tabaku da asararu annaqidun rabi abu na hudu daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya ridda ko musulunci shi ya warware man i'taqada anna ghayra hadiyi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyi duk wanda ya kudurce a cikin zuciyar shi cewa wai ga wata shiriya ba ta shi- ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kace akmal wannan shiriya kace ita ta hi cik- cikantuwa akan shiryarwar manzon Allah ga wata hanya ta hi ta manzon Allah duk mutumin da ya kudurce wannan au anna hukma ghairihi ko kuma kace wani hukuncin da wani yayi ba manzon Allah ba ahsanu min hukmihi yayi kyau akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallazina yufaddiluna hukma tawaghit ala hukmihi kamar da suke fifita hukuncin dagut wanda ba Allah ba hukuncin Allah ba akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk mutumin da ya kudurce wannan fa huwa kafirun kafiri ne dole ka yarda a cikin zuciyarka babu wata shiriya wadda ta kai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan babu wani abu mafi cika da hikima da kyawu sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yardanka da wannan daban rishin kuma aikata shi shi ma daban in ka yarda da shi Allah bai baka damar da zaka aikata shi ba wannan daban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san uzurin da zai baka amma idan ka ce kai ai yanzu ba zai yi ba a zo a rika wata shari'a wanda za a yi kaza a yi kaza ko kuma shari'ar da aka yi shekara 1400 a baya a komo a ce za a yi ta a yau daga ka faɗi wannan abin ka kafarta kai kowa sallah kai kowa aiki alheri kafiri ne kai me yasa saboda ka yarda wata shiryaswa wadda ba ta Allah da manzo ba kana ga tahi ta Allah da manzo duk wata doka da za a sa sai dai ka bi ta akan ne akan cewa anta mukra kaman tilasta ka aka yi kana cikin hali na darura amma a cikin zuciyarka dokar Allah ita ce doka ka'idar Allah ita ce ka'ida sannan hukuncin da mazalla zo da shi shine mafi kyawu kuma shine mafi ingantuwan abin da za a aiki da shi dole ka yarda da wannan amma idan ka ce a a kaza a kaza a kaza to wannan yana iya hukunta maka akan barin musulunci Allah kiyaye mutum ya kamar shari'ar musulunci ko shari'ar Allah wani abu ne wani bambara kwai haka ko kuma wani abu ne gege za ka hukunta wa mutane wannan irin wannan tunanin zai isa ka bar musulunci shari'ar Allah ita ce shari'a kuma inda duniya ta yarda ta bi shi da kowa zauna lahiya duk abin da ake faɗi na na abin da ya shahi rajau da abin da ya shahi haddin mutumin da ya sata da haddin mazinaci da haddin wane ne da haddin wanda ya sha giya ka duba ka ga a cikin mujtama da islami inda aka tabbaka shari'ar musulunci duka mutum nawa ne ake ma mutum nawa ne ake ma amma sai a zo ga abubuwa na adam zuciyar shi da abin da take raya mishi kuma sai a zo a yi wasu dokoki waɗanda la tusminu wala tuguni min ju ba su da wani tasiri da amfani a cikin al'umma ko ya zamanto an zalunci wanda ya laihin ko kuma ya zamanto a wanda aka malaye wanda hukumar a karan kanta ita a karan kanta zalunci kanta da kanta mutum ne misali ya ya dauki kayan mutane sai aka duba aka ga abin da ya kai nisabi ya kai nisabi ya kai matakin iya abin da addini ya ka'idance na in mutum ya saci irin waɗannan abubuwa aka tabbatar da ba tilas bai sa shi wannan sata aka tabbatar da ba kaza ba kaza ba duk wasu mawa ne babu su haddin musulunci shine a cire a gundule mashi hannun shi ka duba a lokacin da mazalla yana duka mutum nuna kamar bilima sai kowa zauna a wasu mutum kana sallah ya mutum zo ɗauki mutum duk dokokin da ake na ƙasa da ƙasa da dokokin wace ce bai hanawa bai hanawa a mutum ya sa aka kaga za a kai shi matakin da ko da yana son yayi ba yadda zai yi an mushi unsur a kaka zaliman an wa zuluman mazalla ce ka taimaka wa ɗan uwanka ko shi zalimci ko shi ake zalimta suka ce ma'aikin Allah za mu iya taimaka mashi in shi ake zalunta mu hana amma to in shi yake yin zalunci ya za mu taimake shi wazalla ce ku hana shi zalunci kun taimake shi dole ta ce shari'ar Allah kaga akan kisa ni Allah ya ce duk wanda ya kashe ku kashe shi wa katabna alayhi fi anna an-nafsa bin nafs duk wanda ya kashe kashe shi zai inda ana wannan dokar ka kashe wani ba za ka kashe ba amma zo su da gangan sai kashe mutum ko kuma a kawo a gudu wani ya kashe ya kashe mutum sun wuce alisawa inda addinin Allah yake iya makuran abin da zai kashe ɗaya ne shi ma ya bi bayan wancan an huta da shi amma su ko a tsarin rayuwa ko a tsarin da ake na mulki irin na duniya ai akwai wasu abubuwan da shugabanni suke yi zaka samu in ana su mulki ya zauna akwai irin mutanen da sai an yi ilmi su a cikin mutane yan fitina ne kawai zaman lahiyar mutane kawai aika su lahira a tsarin adam hawan da shi yake ganin amma idan zama to na Allah ne sai zama abin tashi hankali kuma wallahi waɗannan tsare-tsaren da kake gani da waɗanda suke kawo tsare-tsaren nan sun san muna da tsarin da Allah ya bamu wanda in muka bi shi zancen su cin mana wallahi bai taso ba bai taso ba to amma yanzu ai waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a yanzu ai ku zama kaman su kuma ku ya dora ku kaman kuwa ku ne dije magu ku ba kafure ba zalla sannan musulunci naku yana shan wahala saboda irin abubuwan da ake bujuro muku da su ta bangare daban-daban bangaren da ya shari'a ne bangaren zamantakewa ne bangaren wane ne sai ga musulmi ne gashi na amma ismul bila musamma aikin banna kaza musulmi aikin banna kaza musulmi aikin banna kaza musulmi turba ce aka dora ka aka sa kake ga dokokin na Allah ma wani kallon hadar me ake cewa hadarin kaji kake musu baka dauke su ba da gaske bi kulli jiddiya ga ayoyin Qur'ani ga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi tsadan abin da dan adam zai rayu da shi babu kamar wannan amma sai akai ka matakin da an an lalata maka tunani kai yanzu a ce maka ma Allah ce gunda a ce maka wani philosopher ya ce ka ma hijin kaman wani ga wani abu wanda yake da kusa da wayewa to ina amfani musuluncin ka Allah kiyaye kuma duka su waɗanda suke dora da gangam suke kuma sun sani sai ku zaman to ga kuka kamar ku an san qur'ani ba za a iya raba ku da shi ba an san hadisan ba za a raba ku da su ba amma ta yaya za a ci ku ya zaman to an lalata tunanin addini a cikin kwakwalen ku da kullum musulmi ne yana manzo Allah ya cewa gusa ka gusa sayyid kaman karmami kara wanda zarmu yake dokowa kaga sai yanda ruwan ya kada shi ga kullum musulmi ne amma kuma babu wani katabus ba wani tasiri saboda kun bar karantar addini shi kuma ƙa'ida ta ubangiji wala yansuranna Allahu man yansuru ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum to me taimakawa Allah shi ne taimakawa addinin Allah to iya daga cikin abubuwan da za su hukunta mutum ya yi ridda bar musulunci ya ji a cikin cewa wai wata shiriya ba ta manzo Allah ba ta hi kamala wani hukunci ba na manzo Allah ba ya hi kyawu yana fifita hukumce-hukumce irin na duniya a kan wanda yake na Allah da manzan shi ne ba tare da wani dalili ba na uzuri wannan mutum fahuwa kafin shi ma ya kafirta la kiyaye annaqidul khamis abu na biyar daga cikin nawaqidul islam abin da zai isa mutum ya ridda man abghadha shay'an wanda ya kyamaci wani abu mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da manzon Allah ya zo da shi walau amila bihi koda ya aikata amma dai yana kyamar abun baya so faƙad kafara wanda ya kafarta zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbaba a'malahum sun kyamaci abin da Allah sabkar sai Allah lalata aikin su dole ne ka ji cewa kana son abu ayar mun karanta a cikin kalmomin abin da yake tabbatar da la ilaha illallah akwai almuhabbat ko son kalma a karan kanta son addini a karan kai shi ka rika jin izza a dalilin me a dalilin addinin ka ba zama to addinin ka kawai dai kai ma dai kana yi kana abin kamar wani kayan boyewa kana yi kana kana nawa kana sha da baya idan wani harakan addini ma ya zo bakka so ka huto a gaba gaba kuma ga mustalahat na na na wannan na shedanci wani ustaz ne wani wane ne wani kaza wani kaza saboda mi a kyamatar maka da mi da wanda ya sha addinin Allah kiyaye duk da daga cikin hiyal dubaru da ake sanyawa kalubalen da yake gaban al'umma da tamu iya da yawa kalubalen iya da yawa kuma ta kowane bangare kowane bangare ya za a yi kawuta ya za a yi kula ce ku zama to kawai ga kunan dai ku da kanku ku san ba ku so ku ne ne me kuke so ba ku sani ba wace manuwa kuke so ku tabbatar ba ku sani ba saboda an muku raga-raga ta kowane bangare halayen ɗabi'u an sallabe muku addinin ana faman ya za a wannan ɗin duk wani tunani wanda yake na banza ba na addinin ba in ya fito daga cikin waɗanda ku mai addinin ne sai ga an duniya ta kururu tashi ana tallata shi ana nuna cewa shi ne abin da ya kamata alhali manufansu ya za a su dakushe addinin ne wannan kuma da yawa yana nan irin waɗannan kafafen su bbc su wane ne su wate ce abubuwa da yawa suke tallata waɗanda ba haka na bane a ɗauko wani tunani a ɗaga shi alhali ka ɗauki tunanin ƙasa yake ba ma san shi ba amma sai a ɗaga shi ko ta ɓangaren da shi akhlaq halaye da wani wani ka duba ga inda suke ka ga misali yanzu ka duyi wannan wannan yarinyar nan hada Allah Allah shige ta man suke kunya take murza kunya har BBC take magana ta da sunan ne dan a nuna muku kaman in mutum ya zama hatsabibi hutsararre mutum wanda bai san inda aka sa gaba ba to wannan su duniya take so sai ta daga su kenan kuma matasa ku kwadaitu akan wannan rashin kunya kenan kuma saboda daga ku duniya ta san ku da sauransu sai zama to mustaqbal ga umma aminin din ku zai kasance lalatacce ya zama to ga ku nan kawai ku ba a karatu ba ku ba a harakan kasuwanci ba ku ba a harakan ba abinda kuka iya hirshin kunya ko sa ana yankishin su mutum ya bude page ko a saman facebook ko a saman tiktok ko a waye kawai hutsara ta yake zama dama kawai saboda me saboda ya zama to ya dagu a duniya Allah kiyaye duka waɗannan kalubalen da suke tunkarar al'ummar musulmi man abghada shay'an mutum ya rika kyamar wani abu daga cikin abin da addini ya zo da shi wanda kuma wannan tasarruf din dole ne mutum ya ya zama to ya rike zuciyar shi akan cewa dole ta so addinin nan sama da komai wannan kuma baya tabbatuwa sai lokacin da ka karanta suka ce al'insanu aduwu ma jahila duk abin da ka jahilce shi to za ka kana iya da shi kana musulunci amma ka jahilci musulunci sai ka rika mi sai ka rika iya da shi baka sani ba maimakin ka zama to mabiyin addinin da gaske sai ka zama to mabiyin shi ne saboda ka jahilci musulunci wallahi duk mutumin da zai karanta addinin musulunci ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya karanta tarihin annabin da Allah ya aiko wallahi wannan mutumin zai san musulunci saboda kaf rayuwar nan babu wata mahuta babu ko kuɗi ko mulki ko wani matsayi wallahi babu wata mahuta ba addini ba babu duk abin da za ka yi tikiya zai amma shi ne abin da za ka yi yanzu da daraja gobe da daraja jibi da daraja gata ka ƙara gata ne ka ƙara ɗaukaka za ka yi ta samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala har ka kai inda za ka shiga cikin kabarinka kuma Allah daga nan wata daraja ta musamman daga nan kuma daga can mahallar wata daraja ta musamman babu sai addini duk abin da za ka ɗauka kuɗi ne to kayi kuɗi sani ka sai duk abin da kake son ko miye ka gina tsumman ka sa mota ka hau wane ne kayi wane ne kuma sai ne sai a zo a waye gari ana in za ka hau motar ma tahiyyar ka ba san ɗauci da kyar in mota ta yi sama da yawa ma sai dai a nemo ƙasa ƙasa saboda baka iya ɗaga ƙafa ka hau duniya ta ƙare da kai kudinka ya isa ya mero maka yarinta Allah baka isa ba ai da adam daga ya kalli duniya in dai akwai hankali tare da shi kasan shi ba komai bane haka in abincin kake ci ka ci kaza ka ci wane ne ka ci wane ne jazzu ka kuntulu kan kun tashi hankali ka ji a rika ce ai rejim a rage waye ai wannan cutar cin nama ta kama ka karkaci zan nama karkaci wane ne in za a ci kaza ba a he me ake ta a sirbe da a hudda fatan kawai abubuwa ne ga su karkaci hatsi karkaci dawa shinkafa sai kala kaza sukarin ba a kakkasha ga irin sukarin da za ku sha kuma an kai wata shan shi shi ba hallo matsala duniya ke duk abin da kai babu wata mahuta kuma kullum ƙara tahiya ne ƙara tahiya ne karshe za ka je ka dangwara daka babu wani mahuta a cikin rayuwa sai addini shi ne za ka yi shi da daraja da kima kana tsuwa ka tsoho baka iya kiyamun laili Allah ce ma mala'iku rika rubuta mashi lada kamar yana kiyamun laili saboda lokacin da yake cikin kurciya yana yi bai iya zuwa masallaci kan salatu ku rubuta mashi lada yana cikin ɗakin shi a zamne a duk sallar farilla da za a yi wanda sai musulunci bonus za ka rika samu kana zaune ka saba aiki kaza Allah ya wadata ka lokacin kana da wadata yanzu Allah ya jarrabe ka da talauci Allah cewa mala'iku ku ruka rubuta mashi lada ciyarwan da yake da irin hidimar da yake da taimakon da yake duk ku ruka rubuta mashi lada kamar yana yanzu ba wannan sai addini amma duk wani abin da ba shi ba shirme ne sai an zo matakin da tsayawa zai mulki kake ka gama rayuwarka gaba ɗaya ka ɓata lokacin ka kai mulki kawai kake so ka yi ayaga da Allah shirka ba irin wanda baka yi ba wanda mafi yawa ana yin shirka don a samu mulki shi ko mulki Allah ke bada shi in kai shirkan ka ka samu dama Allah ya rubuta za ka samu gaugawa kai kuma ka ɓata da Allah kana mulkin tsaf in Allah ya kawo ƙarshen mulkin sai kai ma da kanka sai ka je ka ƙasa a ce wani wayya aka yi ce wallahi ne sani ba sai ka je kuma masulub kuma daga ka karanta ayar da Allah ke bada mulki zaka fahimta ka qul lahu malikal mulki ce tu'til mulka man tasha sai ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha shi yake badawa ko ya tashi kawai fizgiya zai a ce kai ma shi dana dan lokaci ka kai ma kawo kai ma je ka haka ne tanzi'ul mulk Allah yake muzgewa ya kwace duk abin da ake takaman sojin sama sojin ƙasa waye order kawai ake jira ce ai wani ya ce kaza mutane suna rawan jiki kawai daga Allah juya abin shi kenan la'alla bindiga da take gadin ka sai a kuma nuna maka ita sai zauna ko ne ka zauna Allah kiyaye ana kuma sai da wani sa in bi ka daga za ka yi sun yi zukatan wasu suna rawa ko mi za a sunya amma yanzu halas Allah ke kar ka ɓata rayuwarka akan wani abin da zillun ne za'i inuwa ce mai gushewa kuma za ta zama tukan ba ita ba sai dai raskwana da lissahi da hisabi akan abin da kai in ka yi daidai fa biya in ba ka yi ba kuma ka sa abin da za ka yi haka duk wani abin da ka sani wata ni'ima kuruciya ce Allah ya baka Allah zai tambaye ka wai da kuna matasa ya akai ta ai mu ne mu ne sho gari kaza ba ba mu kamu ba duk inda ake wani ɗan yamutsi ake wannan mu ne gaba gaba subhanallah za ka zo ka tsufa ka ratattake ka bada ka duba duniya take mutu da ranka ba za ka ratattake duka gabanka ba mai yin wani abu a zo a gani komin ka matsala ne gani matsala ai ta zo ana hudu yanar ido a baka wani gwamnatin da zai kawo baki kasa shi ma wani lokaci har akai matakin da shi ba zai gagara tahiyyar ka san in abinci aka baka baka san daɗe shi ba tamnawan ma sai ga gare ka tamnawa sai ga gare ka duk wani wani ga ratattaken nan ta nan ya biyo shi ma yadda ya zama matashi mai cikakken wannan ana kawai da gangara yau da gobe ana ta a hankali ka ji ka hawa wani tari wata kafa ka tana riƙewa wani jijiya ta riƙe daga wane ne ana ta zuwa wajen likitan jijiya ana zuwa haka haka ta yi za ka mutum ya tsaya akan addinin Allah kar ka iya mace abin da Allah ya sabkar wannan shi ne alherin ka nuna lahira kuma sabkar da wannan abin kar ka taba tsammanin cewa wani abu ne wanda kuka yi Allah Allah kuka ba a an kuka yi kanku kuka ba man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi faqad kafar as-sadis an-naqid as-salis abu na shidda wanda yake warware musuluncin mutum man istahza'a bi shay'in min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallama aw sawabihi aw iqabihi duk mutumin da ya izgili da wani abu daga cikin addini da mazalla ya zo da shi ko aka ce abu kaza iya da lada kaza kai izgili ko abu kaza iya da ukuba kaza kai izgili ka nuna kai abu kaza kuma ya za a ce kaza sai kai inkari kuka taba kuka yi izgili kuka nuna ai baya yiwuwa ba haka nan bane ba dole kafirci wadiya sun irin wannan sun buga gini yanzu can da Allah ke ba mu labarin su ka hori suke ce a izami tana kunna turaban wa izaman a inna la mab'usuna kaga sun ji inkarin in aka idan muka mutu wayaya za a tayar da mu suka yi maki suka inkari suka kafirce wa Allah suka mutu yanzu jikokin su da suka suka tabbatar a ilmance cewa dan adam yana dauke da wani wani wani da ake shi da suna wata wata na'ura wadda take cikin jikin shi da suke ce mata ADN matattaran bayanan dan adam ne kuma ko a ruwa ka mutu ko konewa kai kurmus ko mi akai wannan matattaran bayanan shi ba abin da ke samu shi kuma daga cikin shi za a iya samu dan adam irin ka tak shi sa Allah ce musu yau ku dan za ku yi inkarin tayarwa ai kamata ya ku yi inkarin yi tunda kun yarda an yi ku yanzu wanda ya ku kuma zai gagara Allah ya sake mai da ku dama yin ku akai tun daga kuna kunyar da an yi ku ya kuma tayar da ku sai zama tashi hankali to da haka wajibi ne mutum musulmi ya zama to yana mai imani da abin da Allah zo da karka izgili akan abin da baka sani ba karka izgili duk abin da mazalla faɗi gaskiya ne abin da yake na lada gaskiya ne abin da yake na uba gaskiya ne in kai izgili da wannan abu kuma to ka tabbatar da cewa ka tubewa kanka rigar musulunci malace wa dalilu qawluhu ta'ala qul ka faɗa musu abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin na Allah wa rasulihi da manzon na Allah kuntum tastahzi'una kuka kasance kuna izgili ana tabawa ana kallon juna ana wane ne Allah ce la ta'taziru kar ku kama da hamzarin komi kad haqiqa kafartum kun kafarta ba da imanukum bayan kun imani da ashe sun yi sun canza sheka Allah kiyaye kakka izgili da abin da yake addini komai karanta shi duk abin da ya tabbata addini ne karka izgili da shi izgili da abin da yake addini ne zai fitar da kai daga cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da ya karantar da mu mutai daga ya daga tuhon shi ya daga tuhon shi ya zaman to tuhon ka bata kai tana jan kasa ba in namiji ne kai ka daga wandanka sai wani ke maka izgili wannan izgilin matsala ne wa kake ma izgili manzo Allah sallallahu alaihi kake ma izgili kana dariya akan abin da manzo Allah ya karantar kaga duk da karancin aikin to yana iya kafir yana iya sanya kamar musulunci gaba daya amma misali eh na yarda karantar addini ce ban yi ba na tsakaninka da ubangijinka la ga dama ya maka ukuba akan wannan in ya ga dama kuma ya yi maka wannan tsakanin kai da ubangijinka amma abin da ya zo ya tabbata addini ne sai kake izgili to wannan izgilin shine matsala shine matsala shi zai iya cire ka daga cikin duk wani aiki da ka sani na sabo duk wani aikin sabo idan bawa ya yarda wannan abin addini ne bai aikata ba amma bai yi izgili ga masu yi ba baka yi izgili ba ga masu yi to wannan tsakaninka da ubangijinka ne Allah ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama kuma ya kama ka da laifi amma ka rika izgili kana nuna mutane a dalilin wani abin da yake ya tabbata addini ne Allah kiyaye to shine annabi malaka ta bani tahza bi shay'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kenan dalili kuma akan haka gashi nan as-sabi'u dalili na bakwai daga cikin dalilai da suke nuni akan cewa mutum idan ya aikata irin waɗannan ayyuka musulunci shi ya warware daga cikin wannan ayyuka akwai asihiru sihiri tsubbu bokanci ayyuka da ake irin na haɗawa ko rabawa ko lalatawa ko kurciya ko wane ne wannan sihiri ne kafirci ne Allah kiyaye malace wa minhu as-sarfu daga cikin kalan sihiri akwai sihiri na kawar da hankalin mutum sarf a kawar da kai akan tunani kaza a kawar da kai akan wani ana ga misali mahaifi da da ɗan shi sai a zo a yi sihiri ya raba su ya zama to ba sa gaba ciki ya daga cikin abin da ake yi to shi al sihru sarf haramun ne wal aqaf haka kuma na hadawa a hada tsakanin wani da wani ko a tiwala shi mi da ake yi shi mi ake shago a ce ai wani ya je wajen wani wani zai haɗa hankalinsu da wacce ko ita za ta zai haɗa hankalinta da wani wani haramun ne a karkata hankalin ɗan adam ka cokam akan wani abin da shi ba shi ba shi zaɓa kuma zalunci ne wanda bai da misali Allah kiyaye faman fa'alahu duk wanda ya aikata sihiri aw radiya bihi ko kuma ya yarda da aikata sihirin nan kafara ya kafarta dalili akan wannan Allah ke ta wannan mala'iku guda biyu ya ce wa ma yu'allimani min ahadin dan ibtila'i ne jarrabawa ce Allah ya turo ga dan adam mala'iku guda biyu babu wani wanda za su karantar da shi hatta ya kula sai sun ce mishi innama nahnu fitnatun ka sani mu fitina ne fala takfur karka kafirta sihiri kafirci ne shi Allah ya ce wa ma kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru annabi sulaiman bai kafirta ba amma shaidanu sun yi sun kafirta yu'allimuna nasa sihra suna karantar da mutane sihiri yanzu littafi da kuma littahi littahi littahi mai sunan littahi zaka bude na sihiri in in in abu kaza ne ga yanda za in abu kaza ne ga yanda za ai amfani da aljannu ai amfani da bugun kasa alkahanatu bokanci duka kafirci ne na kiyaye don haka wannan abin da ya shayi sihiri iya daga cikin abin da yake warware musulunci mutum yanzu a yau ka ɗauko sihirin nan ka ɗora shi a cikin al'umma da tamu wanda suke sihiri a cikin a cikin musulmai a yau wannan suna da yawa suna da yawa kuma ka duba tarkon shedan malamin da zai ci karanta maka cewa sihiri kafirci ne shi zai maka sihiri ce kawo za a maka aiki yanzu irin wannan sihirin na al'abaf haɗa hankalin wanda wani akwai wani ɗan uwa a garin nan da ya turu mana wani bidiyon wani malami da sunan addinin musulunci wata ta ba shi aiki har sunayen mutanen da sunanta da sunan shi an yanka wasu zakaru an ɗin kawo bakin gari wuta ya yi murhu aka sa aka hura wuta aka ɗauko allon ƙarfi aka ɗora dama saboda allah a tsarin ta yi addini mai wani allon ƙarfi allon ƙarfi aka rubuta sunan shi aka rika ɗauko wani ganyayyaki ana ana watsa a sama ana karanta wasu abubuwa wannan abu yana ƙonewa yana ana filmin shi yana ce mata ga aiki nan ana cikin shi ana kaza ana kaza ana kaza kafirci ne sak duk wanda ka sai na irin wani aikin zan ce ka sallah ka bi shi bai taso ba saboda su ake musulunta magana ya zama malami Allah shi rai to sihiri kafirci ne kuma yana da ana aikata shi da suna da suna addini da suna musulunci da yawa zaka samu bal asali kai ana wani yana gaba cewa kamar wani tukuri na addini in dan kasuwa ne sai ka same shi da irin waɗannan abubuwan sai wanda Allah ya ba rahama binne binne ai sihiri a ma wani kaza amma wani kaza amma wani kaza wa ake ba da zama'in wa ake ba da kustomomi ce abokan cinikayya na kasuwa wa ake ba da su Allah ke ba da su babu wata laya da za a baka a ce wani ita ke jayo jayo yan kasuwa ko take jayo wane ne babu Allah ne ke kasu in kuma Allah bai kasu ba wanda ya sai kawo su sai tare hankalin shi ya sa ai wane yana ciniki ni wannan yi haka Allah ya so in za ka bi hanyoyi na abin da ya sha kyautata sana'ar ka da wane ne da mu'amala la'alla kai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ka samu rabu a ciki amma duka an rataye duk abin da za a yi fa in shago ka buɗe sabu sai an zo an rarrata wannan kwamfama a saman a bakin kohon daga ciki keskin da ake zuba kuɗi sai an sa wata laya ita mace ko za ta kare ba abin da za ta jawo kawai maimakon mutum ya dogara ga Allah sai dogara da waɗannan abubuwa shi kuma wannan abin shi ne Allah baya su Allah kiyaye to haka in mulkin ne shi ma sirce-sirce sana ana yi birni da kauye har gari har wata ƙasa ake zuwa a kwaso bokaye su suna ce musu malamai a kwaso bokaye a zo a ajiye su a girke su a wani waje wannan bokanci ne kawai za su ta waɗannan abubuwan duka barin hanya ne addinin musulunci bai rada waɗannan abubuwan ba gaba ɗaya wallahi babu wani tsarin da ɗan adam zai bi kowa zama lafiya saboda musulunci yanzu wani abubuwan da ake rasa duka mai zalunci ne kana zalunta wasu ne ba kiyaye za ka iya daga cikin nawafidul islam abin da yake warware musuluncin mutum gaba daya sihiri mutum ya nisanci sihiri annafidu samin abu na takwas muzaharatul mushriki da taimakawa mushrikai ai muzahara yani muawana taimakokoniya wa muawanatuhum da taya mutumin da yake mushriki alal musulmi na akan musulmai ganan mutum kahuri ne mushriki ne ka zo ka haɗa gwiwa da shi don a cutar da mutum musulmi wannan kafirci ne ya ce wa dalilu ƙaunuhu ta'ala dalili akan haka Allah ke cewa wa man ya tawallahun minkum duk wanda ya jibinci lamarin su mushrikai Allah ce fa innahu minhum shi ma yana cikin su wa ya faɗi Allah faɗi za ka kahuri daban kai daban ko bayan da aka je ka samu kahuri ku tattauna da shi don ka taya shi ya zo ya ma wani ɗan uwanka musulmi illa kuma idan kai haka wallahi ka sani ta iya daga cikin abin da zai iya warware maka musuluncinka da sunan kai kai ne shugaba ko kai ne wane ne ko kai ne kana kallon abin da ka san darar ne a cikin al'ummarka cuta ce a cikin al'ummarka sai ka kama saboda wai kai musulmi ne mai sassarcin hali za ci maka musulmi ne kai in dai ka yarda ka taimaka wa wani kahuri a kan cimma wata manuwan shi wanda illa zai ba musulmi ta wani iya daga cikin nawaqidul islam Allah ya ce duk wanda ya jibinci lamarin kafurai ka bar ƴan uwanka musulmi fa innahu minhum kai ma kana cikin su kuma ka sani inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shi da dun az-zalimi an-naqidu tasi abu na tara wanda yake warware musuluncin mutum man i'taqada anna ba'd an-nas duk wanda ya kudurta cewa wai wani daga cikin mutane yasa'uhu zai yalwace shi al-khuruju ya huta an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama a ce ai wane shi yana iya bari shari'ar musulunci shi ba da shi ake ba misali sallah yanzu za ku isha'i a ta shi shi da shi abin daban ne daga cikin waɗanda suke jingina kansu zaka musulunci a yau akwai waɗanda suke bin mutanen da suka kudurta cewa shi ma yadda manzon ya samu wahayi haka ke samu wahayi ya talaqqal awamir min Allah daga wajen Allah yadda manzon Allah yake samuwa shi ma daga wajen Allah yake duk wanda ya kudurta wannan kafiri ne da haka sai a ce maka ai wannan naku ne awam naku ne gama gari amma su akwai wani sirri wanda su suka kai zuwa gare shi wanda wani ana samun shi a cikin rikunan sufaye ana samun shi sosai da hatsari ne mai girma akan musuluncin mutum duk wanda ya kudurta cewa wai ga wani mutum ya sa'uhu alkhuruju an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin tabbas imanin shawaro ne suka ce yace kama wasi'a al-khidra al-khuruju an shari'ati musa alaihi salam kamar yadda ya yalwaci khidr go fita daga cikin shari'ar annabi isa annabi musa alaihi salam duk wanda ya kudurta cewa a cikin shari'ar annabi muhammad za a iya samun wannan wannan mutumin fago kafir ne ya kafarta shi mazalla dole ne ka bi shi babu zancen shakka ko tantama ko kokonto akan wannan mazalla ke cewa fa daga ran da Allah ya aiko ne babu wani ba yahudi ko ba nasari ko ba maduse wanda zai ji labari na ya kibi na face wannan mutumin sai ya kasance daga cikin ayyuka wannan kaida ne dole ne ka bi shi bakka da wani hanya zaka amshi addini sai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce a mu yanzu mun kai mataki kaza duk inda ka kai matakin da ka kai kana nan karkashin wannan shari'ar in ku ka huta to ka kafa karga ce a ku an ce sallah ai an bata Allah ne zikiri ne to kai yanzu kullum a cikin zikirin kake da ka sallah ba kai ba ko ka zama ba sai kai ba kuna makamancin wannan irin maganganu haka wanda suna cin karo da addinin musulunci kai tsaye duk wanda ya yarda cewa wani yana iya huta daga cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi nashi ba na wanda Allah ba a yau to wannan abin kafirci ne ga Allah al'ashir na goma na ƙarshe al'iradu an dinillahi babbar magana mutum ya kawar da kai ya nuna halin ko in kula game da addinin Allah la ya ta'allamuhu baya koyan shi wala ya amalu bihi bai ya aiki da shi kawai harkokin gaba shi والدليل قوله تعالى ومن أظلم ويكي ظالم تئيج الله ممن ذكر بآيات ربه سمد متمن دعك تناتر لشي آيو يوم أبنجي ثم أعرض عنها سي كور دكاش قمدون آيو يشي كم برشي أكيب الله إنا للي كسني موسو الله من المجرمين قمد مجرمي منتقمون الله تنوى سكامة سني الله زي كامة سني أذب تدسو أدليل والنعم da haka wajibi ne mutum ya karanta addinin musulunci wajibi ne kuma kai aiki da addinin musulunci ba zaɓi bane ba malaci wala farqa babu bambanci fi jami'i hadhihi nawaqid a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata gaba ɗaya guda goma nan bainal hazin wal jad tsakanin wanda ya ci a ni ai da wasa ne nake yi da wanda kuma ya ci a shi da gaske yake tsakanin shi da Allah da gaske yake yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda goma da wanda kuma yayi su da wasa wal kha'if haka ko mutumin da ya zama tu'a shi dan tsoron kar mutane su ce kaza ne yasa shi aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa duka hukuncin su ɗaya musuluncin su ya warware yace illal mukra sai mutumin da aka tilasta shi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran kuma duka waɗannan guda goma suna daga cikin mafi girma abin da zai zama hatsari ga imanin mutum wa aktsaru ma yakunu wuqu'an sannan kuma shi da mafi yawancin abin da yake faruwa a cikin wannan ummai wannan abubuwan da aka ambata maka duka zaka samu awwal ana ana samu su a cikin mutanen da suke musulmai ne to da haka mutum ya san da hatsarin waɗannan abubuwa saboda nisance su malai ce fayan bagi lil muslimi ya cancanta ga musulmi an ya hazaraha ya zamanto yana ya doki ya doki mai kira shi da suna yayi kashedi game da aikata waɗannan abubuwa wa ya kafa minha kuma ya ji tsoron aikata waɗannan abubuwa sai malai ce na'udhu billahi muna neman kariyar Allah min mujibati ghadabihi daga dukkan wani abin da zai wajabta fushin Allah tabbata akan bawa wa alimi iqabihi kuma muna roƙon Allah ya kare mu daga radadin ukuba da zai ma bayan shi ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata wannan dai nawaqidul islam haka wajibi ne imani tattalin shi ake Allah subhanahu wataala shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah